بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 28 ga watan juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 20 ga watan jun shekara ta 2009 wannan shine kasar na 84 daga cikin jiran ge karatuttukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mun shiga cikin kitabu salati wato littafi ko matattarar da ke bayanai dangane da sallah babu shakka ya shahara a arewacin najeriya anewa ainihin wato littafin abdulrahman al-akhdari kirari da cewa rariya matata sallah na'am wannan matsayin littafin akhdari kenan a tsakanin malaman fiqhu na ainihin soro a ƙasar hausa yayin da shi ko imamul bukhari ko littafin imamul bukhari babban rariya ce matata sallah a matsayi ko kuma a tsakankanin ainihin malaman duniya domin shi imam bukhari yana mu'amala ne da ayoyi da ainihin hadisai da kuma fatoyi daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda gaba ɗaya ya kewaya ya shiga ya fita ya zazzakulo su daga ainihin duniyar musulunci don haka duk wata mas'ala da kake tunanin abdulrahman al-akhdari ya warware ta a cikin akhdari to akwai ta a cikin sahihul bukhari sannan akwai ƙari akan abin da baka taba ji ba ma a cikin duniyar ilimi na sallah wannan sai cikin littafin al-imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi babban malami hafizul islam al-imam al-bukhari yace babun idza salla fi thawbin lahu a'lamun wa nazara ila alamiha babi ma'ana yace ga wani babi idan mutum ya yi sallah da tufafi wadda tufafin yake da ainihin wato wasu alamomi a jiki ko wasu tutoci-tutoci a jiki ma'ana kamar atamfa ko leshi ko wani yadi wanda yake da wani kyale-kyale a jika a jikin shi yadi din wa nazara ila alamiha kuma shi masallaci din ya rinka dube zuwa ga waɗannan ado ko sirfani ko zane ko wannan leshi da ke jikin ainihin tufafin nashi shin sallar shi ta ɓaci ko kuwa ba ta ɓaci ba asalin matsalar kenan yayin da kaga imam bukhari ya kawo wannan maganar amma bai kawo alamar tambaya ba sannan kuma bai kawo ta da siga ta ba da labari ba to yana nufin cewa sallah ta yi sai dai kuma hadisin da zai karantar da kai anan shi zai ƙara tabbatar maka da wannan magana cewa idan kana sallah da wata kafceciyar riga wadda ta sha asake ba zazzagi ne kai ko ba sakkwace ne kai ko ba barbare ne kai ko kuma ba yarabe ne kai ka sa wata rigar leshi mai daraja ko ka sa wata riga mai tsada dan gayu ne kai ko alhajin birni ko sanata ko wane ne sai zama kyale-kyale da ado da ke jikin wannan riga a cikin sallah sai ya rinka ɗibarka ko sallaka ta ɓaci sallaka bata ɓaci ba na fata an gane قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أبي شهاب عن أروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام السيدة عائشة الله يقارى متى يرداتك للي النبي صلى الله عليه وسلم ya yi sallah da wata riga wadda take da ‘yan alamomi alamomi ko ado a jikinta ko ‘yan tutoci tutoci wato wasu abubuwa dai waɗanda ba asalin jikin rigar ba ne an kawo su wasu ado ne aka yi wa rigar fa nazara ila a'lamiha sai manzon Allah ya dubi waɗannan ainihin wato tutoci ko alamomi da ke jikin wannan riga nazaratan dube ma'ana anan ko dai zama an kawo shi ne nakira akan a bayyana cewa lallai ya yi duben dube sosai wadda wannan magana ita ce daidai ko kuma ya duba ne so ɗaya kawai ma'ana so ɗaya ya kalla ko kuma a kallon ya kai kallo wanda wannan maganar ita ce ingantacciya ma'ana annabi ya kalli wannan riga ya dube ta ba ɗaya ba ba biyu ba ma'ana a cikin sallah ya ba da hankali zuwa ga rigar falan man sarafa yayin da ya idar da sallah kala sai ya ce izhabu bi khamisati hazihi ila abi jahamin wannan rigatawa ku ɗauke ta ku kai wa Abu Jaham dama wani sahabi ne mai suna Abu Jaham shine ya baiwa annabi wannan riga kyauta to Abu Jaham din yana da riguna guda biyu akwai wannan mai ado a jiki sai ga wannan ita tafi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauka ya ba manzon Allah a halin manzon Allah ya san akwai wata rigar wadda Abu Jaham yake da ita ita ba ta da wannan ado da surfani a jikinta to da ya idar da sallar sai ce ku ɗauki wannan riga tawa ku kai wa Abi Jaham wa tuni bi an bijaniyati Abi Jahamin ku je ku karɓo mini an bijaniya wato ɗaya rigar Abu Jaham wadda ba ta da ado a jiki a nan kaga Aisha yadda ta ƙware da iya ba da labarin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alhamisa ita ce wadda take da ado a jika ambijaniya ita ce wadda ba ta da ado a jika kenan ku kai mishi wannan mai adon a jika ku karɓo min waccan da ba ta da ado fa innaha domin ita waccan mai ado ɗin alhatni anifan an salati ta ɗauki hankalina a ɗazu ta ɗauki hankalina ta ja hankalina ta shagaltar da ni a cikin sallah ta a ɗazu to bukhari kaga da wannan yake so ya maka hujja annabi ya sake sallah bai sake sallah ba sallah ta yi amma ana so ka zama kana da diqqatun nazari fi masailil fiqhiyya wa ghairiha wannan hadisin abinda ake cewa in haka ta faru babu komai a sallah amma ba dalili ne akan cewa to yanzu gobe in kana da riga mai ado in kai kabbara Allahu akbar sai kuma kai ta kallon adanta haka da hujjar cewa ai gashi annabi ya kalla a'a annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu alam bai san za ta dauki hankalin shi ba yasa ta yi sallah da ta faru haka sai ya kyamace ta sai ya ce a mayarwa da wanda ya bashi a bashi ɗayar kenan wannan dalili ne akan cewa dukkan wani tufa ko wani abu da ke ɗaki da ka san in ka yi sallah da shi ko kusa da shi zai ɗauki hankalinka a sallah bai halatta kai sallah da shi ba ba kamata mu gane wannan ma'ana talbijin ne yake kunne rediyo ne yake kunne a wasu hotuna ne wani jarida wasu abubuwa ne waɗanda in kai sallah kusa da su kana cikin sallah abin zai fizgi hankalinka sai ka kashe kaza sai ka kulla kaza sai ka rufe kaza ko kuma ka je ka samu wani wuri musalla na musamman wani wuri da za ka rinka yin sallah na musamman a cikin gidanka domin za mu zo yana cikin sahihul bukhari yana daga cikin sunna a gidanka ka ware wani wuri wanda zai zama wannan wurin wurin yin sallah ne ya zo a cikin sunna ta salaf muna da darasi na musamman akan haka kenan abin da wannan yake nunawa in haka ta faru a sallar fa sallah bata ɓaci ba to amma ko sunna ne kuma ka rinka yin sallah da rigar da za ta ja hankalinka ba sunna bane to ba za ta ja hankalinka ba amma in ka zo da ita masallaci kuma za ta ja hankalin wasu nan ma sai ka zo da wadda ba za ta ja hankalin wasu ba dan menene ka kauce wa kanka ko kai ka san ba za ta dau hankalinka ba amma za ta dau hankalin wani kuma sai ka zo da ita ko kun fahimta jama'a saboda haka asali ita ibada ta sallah abin da ake so ita ce dukufa a cikin ibadar to in aka samu kawar da hankali ba a cewa ibadar ta ɓaci amma malamai suka ce in ya faru da kuskure to babu na ƙasar lada in ya faru da ganganci fa to akwai zabtare lada kenan sallah bata ɓaci ba dai ala ayyatil halaini amma me ake nuna maka idan da ganganci ne an rage ladanka in ba da ganganci ba ne babu komai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa qala hisham ibn urwa hisham dan urwa yace an abihi ya karbo daga mahaifin shi urwatu dan zubair an aisha daga as-sayyida aisha qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace kuntu anzuru ila alamiha na kasance ina kallo zuwa ga alamominta ko kuma adonta wa ana fi salati a hali ina cikin sallah fa akhafu an taftinani sai na ji tsoron kar ta fitine ni abin da yake nufi da fitina a nan ya shagaltu da ita gaba ɗaya ya manta da harkokin sallah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka idan wannan da ainihin tambaya ce Bukhari ya ce idza salla fi saubin lahu a'lamun wa nazara ila alamiha to takadirin tambayar shine irin wani babi da zamu zo mu samu yanzu yanzu nan hal tafsudu alaihi salatuhu to da yake ba tambaya bace sai mu ce eh sallah ba ta ɓaci ba domin ba matsala ce da malamai suka yi saɓani ba amma in ka ga ya kawo alamar tambaya kamar yadda za ka zo ka gani ba da daɗe wannan ba to matsala ce da malamai wasu sun ce kaza wasu sun ce akasin haka amma nan babu wani saɓani an tabbatar duk malamai sun amintu cewa sallah bata ɓaci ba sai dai kuma ba daidai bane kai sallah da duk wani abu wanda zai fizgi hankalinka a cikin gida ko a masallaci ko makamantan haka to daga wannan ne za a taso da wata mas'ala wadda za mu fara gegararta ne a yanzu amma tana nan da babi na musamman a cikin kitabul masajid irin abubuwan da ake wa masallatai a yanzu na zuba musu ayoyi da wasu addu'o'i a yi musu decoration a yi musu ado a cikin masallaci wannan ba shi daga cikin sunna jama'a ko kaɗan ba sunna ba ne hatta sayyidina umar da ya tashi gyaran masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa maginin ya ce ka gyara masallaci ka tsare mutane daga ainihin yadda ruwa zai same su ko wani ai iska za ta fitine su ya ce amma ahir kar ka sake ka shafa wani launin fenti wanda zai ɗauki hankalinsu sayyidina umar ya buga misali ya ce kamar ja ko kuma ainihin yalo ma'ana duk abin da zai fusgi hankalinsu karka ainihin sake ka yi a masallacin zamanin sayyidina Usman sai Usman ya wargaza masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan shi ya ƙara mishi faɗi amma sai da yake sayyidina Usman mai kuɗi ne tun kafin ya karbi gwamnati sai zama da kuɗin aljihun shi yake yin aiki sai ya irin abin da kake ganin yanzu da ake a ƙasar Hausa ɗin nan shine ado da marmara za a zo a yi ginin ƙasa amma sai a zo a samu marmara ana sassaƙe ta gyara ta ana sa ta a waje sai tana zama kuma wani irin launin ado wannan abin da sayyidina Usman ya sai da sahabbai suka yi mishi inkari suka ce wannan kaya ado ka fitini mutane marmara fa ka fitini mutane sai ce abin da ya kai ni haka naji manzon Allah ne da kunnuwa na yana cewa wanda ya gina wa Allah ɗaki ko da daidai shekar kuciya ce to Allah zai gina mishi gida a aljanna shi yasa da na tashi na faɗaɗa kuma sai ne ado don nima Allah ya bani nawa da ado Ma'ana ba wani abu ne Usman yake nufin yayi na ya fitini mutane ba sai dai yana ganin da gwargwadon irin ma'aunin da ka ɗiba wa Allah da gwargwadon haka zai ɗiba maka za mu zo mu samu wannan karatu ne mai zaman kanshi Allah malaukakin sarki ya taimaka alan kuɗan kunna mana fanka al-imam al-bukhari yace babun in salla fi saubin musallabin aw tasawira hal tafsudu salatuhu to kaji kuma wani babi imam al-bukhari yace ga wani babi in salla fi saubin idan masallaci musulmi ne in yi sallah da wani tufafi musallabin wanda yake da hoton cross ko zanen cross a jiki an fahimta musallab daga asalib wanda yake da cross gicciye irin na 'yan yesu 'yan kirista kiristoci da suke sa cross haka to sai zama rigar duk tana da cross a jiki ko kun fahimta? ko kuma auta sawir ko kuma riga ce wadda take da hotuna na mutane ko tsuntsaye ko wasu abubuwa a jikinta hal tafsudu salatuhu sun sallar shi ta ɓaci wannan wata babban mas'ala ce a cikin fiqihu wadda ainihin wato Imam al-Bukhari ya fara mana ishara a kanta amma dai sai Imam al-Bukhari ya fara gaya maka matsayin musulunci game da yin sallah da rigar da take da cross da matsayin musulunci game da sallah da rigar da take da hotuna domin sai ya ce wa ma yunha an zalika da kuma bayani akan an hana yin haka an hana ka ɗauki riga da cross a jikinta kai sallah an hana ka ɗauki riga wadda take da hotuna a jikinta kai sallah amma abin da ake cewa an hana ɗin kuma sai ka yi ko kun fahimta jama'a an hana ka ɗin sai ka yi shin sallah ta yi ko bata yi ba wannan mas'alar barin dan yi mana ishara akan ta tukuna kaɗan a cikin fatuhul bari kafin warware mana ita insha Allah gashi malam yace jaral musannifu ala qa'idatihi bukhari ya gudanu a bisa ka'idar shi ne fi tarkil jazmi fi ma fihi ikhtilafun duk matsalar da malamai suka yi sabani akai in bukhari ya zo sai ya buga mata alamar tambaya to akwai sabani kenan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza yaya za ka gane ra'ayin Bukhari shine hadisin da ya kawo shi zai fassara maka shine nashi ra'ayi musamman Imam al-Bukhari babban malamin hadisi ne sai Allah ya tsiro da shi a tsakiyar mutane masu tsaurin rike fiqh kuma su ne Ahnaf duk wanda ya zauna da mutanen Afghanistan Turkistan da waɗannan mutane na 'yan mawara an nahari ko a makka ko a madina ka zauna da su ka san yadda suke da zafin rike mazhaba domin umra muka ɗauka wata shekara daga jidda ne za mu tafi madina muna tare da wani bahanafe malami ne na fikihu ana tafiya a daga makka ne ma a daga madina ne ma mun fita daga madina ne za a tafi makka ana sanyi matuƙar sanyi direba kuma sai danna iya kwandishan mutane suka ta makyarkyata aka yi aka yi ya kashe yaƙi can sai direba ya danna talbijin sai mutumin nan ya rinka ta farfasa na ɗaya dai shi bai yarda da talbijin ba sam talbijin haram ne ba uzuri yayi faɗa yayi faɗa yayi faɗa ya tashi da kwagirin shi ya je kan direba ya ce in baka zo ka kashe gunkin nan ba zan rusa shi dole direba ya kashe shi aka zauna lafiya ana tafiya muna hira muna hira da ya ga mutum sanyi ya sanyi ya dan ja haramin shi haka ya rufe kanshi zai ce fasadatil umra umra ta ɓaci kafin mu isa maka kusan duk rabin mota ya ce umararsu ta ɓaci tun kafin su yi umarar to a hanaf haka suke za ka gani suna sallah sai su kame haka sai mutum ya kafe kama an aje bulo domin a wurin mazhabin su shine alharakatu tubtilu sala motsi yana bata sallah da kaya haka sai ya ce sallah ta ɓaci idan ka zauna a harami sallah kana sallah kana kada yatsa kana kada yatsa kana kada yatsa sai ya haƙura har ya sallama yana sallama sai ya danke yatsanka yace ka kusa bata mishi sallah ɗazu kai kan dama tun ta ka ta ɓaci amma motsi da kake a kusa da shi ma ka kusa ka bata mishi tashi to haka ake yi haka ake rikici da su suna nan a harami a makka ko a madina suna da tsaurarawa don haka mubarak furi ya sha wahala cikin su malamin da ya sharhin tirmidhi ya rasu kamar shekara hamsin da ta gabata a kasar india sai ya taso cikin su shi malamin hadisi ne su kuma fiqhu suke rikiya gam kuma babu sassauci haka hayatuddin sindi ya sha wahala haka al'allamatu dihlawi to imamul bukhari shi babban wahalar da ya sha tattare da su shine a lokacin shi babu kamar shi kuma sai ya tsiro a tsakiyar su masu zafin ra'ayi akan fiqhu shi kuma mai zafin ra'ayi akan hadisi dan haka kowa baya compromising ba wanda yake sassautawa to in ya zo matsalar da ta shafi sabani sai ya bugo ta da alamar tambaya duk da haka ba sa yafe mishi sai sun yi kunkuni akan cewa da su yake idan ko ya zo matsalar da yake yana da yaƙinin wannan hadisi ya tabbatar da ita kuma babu wani sabani sai dai tsakanin shi malamin hadisi da su a hanaf to in ya zo sai ya kawo ta kai tsaye kamar yadda zaka zo ka samu sallah da jan riga to waɗannan irin babukan sai kaga yan ahnaf ba sa jin daɗin su to amma kuma wani abin mamaki a duk duniya kuma babu inda na san ana girmama sahihul bukhari wata irin girmamawa ta al'ada amma irin kasashen da ke bin ahnaf shine idan kun tuna musamman mutanen da suka yi Congo campus waɗanda suka yi law akwai wani tsohon malami a wurin professor Abdulrahman Doy Abdurrahman Doi yake ce mini a lokacin nan duk lokacin da za su aurar da ya a Indiya to daga cikin girmamawa da kai ubanta za ka yi mata shine ka haɗa mata da sahihul bukhari a cikin alheri da za ka yi mata wanda za a kai ta gidan miji za ka sai sahihul bukhari nuska mai kyau to wannan ma'ana sunna kenan kai duniya duniya akwai matsala to shine sai malam yake cewa wa hadha min al mukhtalafi fihi wannan mas'ala tana daga cikin mas'alar da aka yi sabani a kanta ita ce me mutumin da ya sallah da riga wadda take da hoto shin sallar shi ta ɓaci ko bata ɓaci ba yace malamai sun yi sabani menene ya ja sabanin sai ce wa hadha mabniyun ala anna nahya hal yaqtadil fasada amla kun ji asalin matsalar wata kasurgumar matsala ce a cikin fikihu da malaman fikihu ita ce shin duk abin da aka hana ka kai sai kai to ya hukunta bacin abin misali an hana aure a idda sai ka je ka aure ta a idda shin auren ya ɓaci ko auren yana nan sai dai kai da ita kun yi laifi an hana ka ka sanya alharini silk sai ka kawo kasa sai kai sallah an hana ka kasa zinare sai ka kawo kasa sai kai sallah shin sallah ta ɓaci ko bata ɓaci ba sai ibn hajar ya ce wal jumhuru mafi yawancin malamai suka ce in kana li ma'anan fi nafsihi iqtadahu wa illa fala kaga malamin fiqh a cikin rabin sadara har ya warware matsalar yace idan abin da aka hana abu ne wanda yake asalin ibadar ba za ta yiwu ba sai da shi to sallah ta ɓaci idan kuma ba haka ba ne fa to sallah ba ta ɓaci ba kenan yanzu ka kawo zinare zobe na zinare kasa sallah ta yi sai dai an hana ka to amma yanzu alharini ne ka suturta al'aura da shi suturta al'aura dole ne a sallah kuma sai ka suturce da abin da aka hana ka ruwan alwala ya zama mai tsarki dole ne ya zama mai tsarki ko sai ka je kai alwala da fitsari to sai ka dawo ka ji amsar waccan magana kenan sai aka ce kada ya aure ta a halin tana idda domin ita ba mahallin ta ɗauki ɗaurin aure ba ne ma'ana ko an ɗaura auren auren ba ma ya ɗauruwa ko kun fahimta duk da haka sai aka ɗaura auren tun farko auren bai yiwu ba amma sai aka ce kada ya sa hannu ya taɓa ta yana neman aurenta sai ya sa hannu ya taɓa ta jiya da daddare ma'ana taɓa ta ba jima'i ya da ita ba taɓa ta ya shafi jikinta gari ya waye sai aka ɗaura aure aure yayi ko bai ba aure yayi amma akwai laifin waccan taɓawa don bata zama matar shi ba sai ya ɗauko rawani na alharini sai ya ɗaura a ka rawani rawanin alharini sai ya ɗaura sai ya sallah amma rigar da ke jikin shi ba ta alharini ba ce sallah ta yi domin rawani kai ba al'aura ba ne to wannan ita ce matsalar akan haka nake muku isharar jama'a ku samu wannan littafi gashi wani daɗaɗɗen littafi ne yau shekara wajen ɗari bakwai da rubuta shi ya warware wannan matsala gashi tahqiqul murad fi annan nahaya yaqtadil fasad ya ce tabbatar da manufar da aka ce duk abin da aka hana ka don kai shi ya ɓata wannan aikin wannan ɓangare guda ne na rikicin kana buƙatar kuma ka je ka karanta irin su al'imamin shaukani a cikin littattafansu na usulul fiqh mas'ala ce ta usulul fiqh wannan malamin shi ya tafi akan cewa duk abin da aka hana ka kai idan har ka sake kai wannan abin to ibadar ta ɓaci ko mu'amalar ta ɓaci ya tafi akan haka dan haka ya rubuta al-Imam al-Allamatu al-Allai ɗaya daga cikin almajiran almajiran Ibn Taymiyyah ne kaga wajen shekara 700 da rasuwa ya rubuta wannan littafin mas'ala ce wadda yake can sama da shi ma akwai ta don ka karanta ar-risala ta Imam Shafi'i zaka samu matsalar to amma in kana son ganin yadda za a baiwa mas'alar adalci shine sai ka karanta littafin a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wannan littafi ne wanda al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn al-qayyim ya rubuta su waɗannan irin malaman wato malamai ne masu cin gashin kansu ba sa goyon bayan kowa sai abin da gaskiya ta tabbata sannan kuma mustawarsu matsayinsu a ilimi ya kai su tinkaru kowace matsala su warware ta su ne malaman da waɗanda ba su yadda da su ba ma in suka zo suka zauna a gabansu sai su fa'idantu a cikin mazhabarsu ma'ana ibnu taimiyya ibn al-qayyim az-zahabi malaman da ba su amince da su ba yan wata mazhaba ko yan wata kungiya sai su zo su zauna a gaban su suna koyan karatun mazhabarsu su sun fi su sanin mazhabarsu ina fata an gane ma'ana su authorities ne a cikin ilimi sannan in ka samu littafin al-imam shaukani shine irshadul fuhul ila tahqiqil qawli min qawli al-usul ina fata an gane wannan littafi yana daga cikin littafin da zaka samu wannan matsalar sannan sai littafin al-Imam Shatibi al-Imam Shatibi wannan littafi al-Muwafaqat sai dai shi littafi ne muakkad ma'ana littafi ne wanda in kana karanta shi wani lokacin sai ka hada da kafin tukuna ma'ana kanka zai rinka yana sarawa saboda malami ne wanda ya iya larabci ya kware in ya zo wata mas'alar zai jera maka vocabularies gaba ɗaya a cikin jumlar don haka sai ka wune a gaban dictionary tukuna sannan ka gane me yace sannan ka wuce na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaskiyar lamari jama'a ita mas'alar tana buƙatar tafsili ne halin nahayu yaqtadil fasad duk abin da aka hana in kai ya lalata abin shine ne muku takaitaccen bayani ba duka bane yana buƙatar tafsili ko an gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine malam imam imam ibn hajar yake cewa wal jumhuru in kana li ma'anan fi nafsihi iqtadahu wa illa fala suka ce in har abu ne wanda ya shafi al'amarin da ba zai yiwu ba sai da wannan abu to ibada ta ɓaci in kuma ba haka bane fa ibada ba ta ɓaci ba sai yasa za ga malaman fiqhu da dama sai a kawo wasu mas'aloli kai yadda kake tunanin abun eh ba haka bane Allah ya ji kan malam Bakar Muhammadu Gumi wata rana aka tambaye shi alaga fita malam za a daura aure da salatul fatiha ce eh ba komai sai ustazai kansu ta tafasa malam sai ta tafasa shi da yake faƙihi ne su ga ustazai ne tsabar imani yana nan ya yi ɗimi haka sai ce aure ya yi sai ya fahimci duk fuskokin ba su ji daɗi ba sai ce ku je ku yi karatu shine asalin mas'alar ba salatul fati ba ko bible aka karanta wurin ɗaurin aure ba komai asalin ɗaurin aure shine na baka kai kuma ka ce na ansa shaidu su shaida ko ba a yi addu'a ba aka tashi aure yayu balle da an karanta salatul fati bom ne da ya shallake ku gaba da eh duk bai shafi auren ba don ana magana ne yanzu akan auren ya ɓaci ko bai ɓaci ba bai ɓaci ba ya za ustazai sai ku huce don wani lokacin sukan yi muku gayya in aka shiga zauren ɗaurin auren duk aga masu zabga zabgan gemu da dagaggun wanduna wani yana zuwa sai ya ce fatiha da salatul fati shine wa ya jeho muku bom shine malai ya ce ya shallake bai shafi auren ba قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنس الله مدوكاكين سركي قال مش يردايتي كان قرام لعائشة عائشة تنا da wani labule labule dai da ka sani to labule nau'i biyu ne akwai labule da ke suturce kofa ko window shari'a ta yadda da shi akwai labule da ke suturce bango shari'a ba ta yadda da shi ba kun san akwai labule da ake sawa sai a ja shi ya rufe kofa to wannan ya halatta ko ya rufe window wannan ya halatta amma labule ne za a shimfiɗa shi a bango ko a sa dadduma ko to wannan kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yace ba a umarce ni da lullube ƙasa ba bango ne kawai ba komai a wurin sai ga an ka dadduma an sa sai ga an kawo wani zani an sa asari ya zo daga sahabi abu ayyub al-ansari dan gidan abdullahi dan umar yayi aure sai aka fitar da mata daga gidan aka ce su ba da wuri za a yi walima aka zo aka shimfiɗa abinci za a ci da sauransu to shi abu ayyub babban malami ne na sunna da ya shigo gidan ma'ana dan mu ne zai yi aure bari mu je mu ga ɗakin da aka shirya wa amarya dan mu tunda ba kowa a ɗakin da ya leƙa sai ya hangi katuwar da duma an makala ta a jikin bango sai kira abdullahi dan umar ya ce zo nan da hankalinka ka bari aka yi wannan bayan ka san manzo Allah ya hana sai ce wallahi mata ne suka rinjaye mu ya ce a ko mata za su rinjaye wani ban taba tunanin za su rinjaye ka ba ya ce don haka ba zan zauna walima ko ba zan ci abincin ba sai ya tsallake ya fita eh wannan malaman da kenan ba ta wili kana kiramun li aisha aka ce wani labule ne aisha take da shi satarat bihi janiba baitiha wanda ta tusurta gefen ɗakinta a zahiri shine ma'ana kofarta domin wasu hadisai sun bayyana a idda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafiya ya dawo Aisha ta sa labule a kofar ɗakinta sai dai kuma nan masu hotuna ne ta sa faqala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da ita amiti anna kiramaki hadha labulan nan naki ki cire mana shi fa innahu domin kuwa shi labulan la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati hotunan shi suna bujiro min a cikin sallah suna ɗauka hankali na a cikin sallah don haka ki cire mana shi kaga wannan ma dalili ne akan cewa me dalili ne akan cewa don wani abu ya ɗauki hankalin masallaci a cikin sallah sallah bata kai ga ɓaci ba ko to amma mecece hujjar bukhari akan matsalolin da ya kawo waɗanda suke manya-manya ne a cikin babin hadisin kuma da ya kawo shi sai zama yana maganar hotuna ne kuma ba a jikinka ba ibnu hajirin ya ce ai bukhari dama yana duba gutsatsarin riwayoyin hadisin da ya kawo waɗanda ko da bai kawo waɗancan gutsatsarin riwayoyin ba daga cikin gutsatsarin riwayoyin wannan hadisin wanda bukhari bai kawo ba akwai inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyamar yin sallah a wurin da yake akwai hotuna ko kuma akwai wani abu da ya shafi cross a wurin wannan shine imam al-bukhari yake hujja da shi da hukuncin yana rataye shi cross ɗin ko hotunan da hukuncin yana saye a jikinka matsalar ita ce ina hukuncin yana ɗauka hankalinka ba za a ce sallah ta ɓaci ba sallah tana nan don haka abinda wannan magana take cewa da ya ce hal tafsudu salatuhu sallar shi ta ɓaci in yi sallah da cross a jika sallah ba ta ɓaci ba jama'a sai dai an hana amma duk da an hana sai ya yi to sallah ba ta ɓaci ba amma yanzu riga ce wadda yake akwai najasa a jikinta gaba ɗaya sai ya ɗauko ta sai ya suturta al'aura da ita don abin da zaka duba jama'a asalin abin da ya suturce jikin masallacin shine tufafi sai dai a jikin tufafin ne aka samu hotuna aka samu ainihin cross galibin ka dubi rigunan fastoci da reverend fathers za ka cewa akwai crosses a jiki ko to irin waɗannan cross da ke jiki shin sai kai sallah yaya hukuncin sallarka sallar ka bata ɓaci ba amma ana ce maka an hana yin haka to amma in ya kasance kuma ka yi tafiya ne ka je wani wuri an sace suturarka sai fasto ya ɗauki riga ya baka irin rigarsu mai cross a jiki yaya kenan yanzu kaga wannan babi ne na barura sai dai ad-daruratu huna tuqaddaru bi miqdariha anan za a ɗibi larurar ne da gwargwadonta ka yi sallah da wannan riga don ba wata sai ka samu wata bai halatta ka ci gaba da yi da ita ba in ya zama ɗazu ta halatta saboda larura ce to a yanzu fa tunda akwai wata bata halatta ba don haka jama'a asali a musulunci zaka zo ka ji wasu matsaloli makamantan haka a can gaba an hana ka yi sallah da wani abu a gabanka wanda zai ɗauki hankalinka sannan an hana ka tasa wani abu da aka taɓa bautawa a da ko ake bautawa a yanzu an hana ka tasa shi a gaba kana sallah ko ba nufinka bauta mishi ba don haka malamai suka ce kar ka sake ka sa wuta a gaba kana sallah don ba majushiyan ya gani sai ya ce ab ya fara kamo hanyar ya fara dawowa gida baka ga Yahuda da suka ga Annabi yana sallah yana kallon Baitul Maqdis ba wata shashi da me suka ce sai suka ce ai mutumin yanzu ya fara dawowa hanya da yana sallah a Makka yana kallon Ka'aba da ya dawo Madina sai ya juya alƙiblar da Yahudawa suke kallo suna sallah ita ce birnin Qudus shi ma sai yana sallah nan sai suka ce ai mutumin ya da fara dawowa hanya sai Annabi baya jin daɗin abu amma kuma dokar Allah ce yayi iya in ya daga hannu yana sallah sai ya daga kai yana kallon sama shine Allah yace qad nara taqalluba wajhika fis sama mun ga juyawa fuskarka a sama falan walliyannaka qiblatan tardaha za mu sa ka juya alqiblar da ka fi so shine fa walli wajhaka shatr al masjid al haram sai ka juya yanzu ka kalli masallaci mai alfarma wata sha shida ko wata sha bakwai annabi yana haka to anan abinda nake so ka gane in har ka zo za ka yi sallah da wani abu a gabanka wanda zai ɗauki hankalinka an hana wani abu ne wanda aka taɓa bautawa an hana ko wani al'amari makamancin haka wannan na daga cikin dalilan da yasa aka hana yin sallah daidai lokacin da rana ke bullowa ko daidai lokacin da rana take faduwa domin akwai tashabuhi da majusawa majusawa suna faduwa su ne mata sujuda daidai sadda za ta fito suna faduwa su ne mata sujuda daidai sadda za ta fadi to kai kuma in ka zo kana sallah a lokacin sai zan ka kamar ka saje da su kenan amma sallar a nan ta nafila sallar farilla duk sanda ka tuno ta za ka yi ta waɗannan karatuttukan za mu same su insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka yanzu jama'a daga nan sai ku ɗauki sauran darussan duk da suka shafi wannan a cikin addini da mu'amala duk abin da aka hana ka in ya zama asalin wannan abin ya shafi haƙiƙanin al'amarin ne wanda babu makawa sai shi to shikenan ibada ta ɓaci ai ina muku ishara ku koma ku saurari kasusuwa da littafin da makaranta na arba'un hadith ko mun tattauna makamanciyar mas'ala irin haka shine masallaci ne aka kwace fili daga wurin wani aka ɗibo kuɗin haramun aka gina sai kai ka zo kai sallah a masallacin ina matsayin sallar malamai suka ce sallah ta yi don abin da ake dube a nan in aka ce sallah ba ta ba to jinayar wane ne jinayar kai laifin kai masallacin ne kuma kenan yanzu duk wani masallaci za ka yi sallah sai ka tabbatar da ingancin sai akai ko bayarwa akai ko kwacewa akai ina fata an gane wato mas'aloli ne ire-iren waɗannan mas'alolin in ka karanta usul to rassan su ne yanzu suke faruwa fa kan ɗalibai yake zafi wani abin sai ya auna kaza sai ce to ai kaza kaza malamai sun gama tattauna matsalar kawai yana buƙatar ne ya san asalin matsalar sannan ya san reshenta yasa gaskiya akwai buƙatar jama'a ɗalibai a Najeriya a rinka tara su ana karantar da su maqasidu shari'a darasi ne a cikin ilimin usulul fiqh shin me shari'a take nufi ne shari'a ta zo ne ta faɗa da mutane ko ta azabtar da mutane ko ta zo ne ta sa su su bauta wa Allah dole a san maqasidu shari'a ko wani babban malami mutumin ƙasar Tunisia ya rubuta littafi musamman akan haka wanda ya daidai da irin matsalolin da ke faruwa a zamanin nan na yanzu matsaloli game da kaza matsaloli game da kaza matsaloli game da kaza saboda a yanzu irin waɗannan matsalolin suna taso musulmi a wani tsuki sai ka je ka same su sun takura ko sun ɗauke hannunsu daga wasu harkoki daga haka har sai da awarsu da addinin su da aƙidar su sai ta rushe saboda sun kasa gane menene maqasid me maqsad na shari'a shin shari'a da Allah ya aiko annabi da ita ta zo ne dan menene Allah madaukakin sarki ya taimake mu Imam al-Bukhari ya ce babu man salla fi farruji haririn thumma naza'ahu babin da ke bayani akan wanda ya salla da taguwa ta alharini sai ya cire ta bayan ya idar da sallah din to farruj abin da ake nufi da farruj ita kuma taguwa ce doguwa amma wadda take da tsaga a gefenta ita ce wadda a nan ƙasa Hausa muke kira Kano state irin taguwa da samari suke sawa ma'ana wadda za a tsaga gefe da gefenta a ƙasa din nan kaɗan haka ita ce ake kira farruj saboda tana da furja ina fata an gane to mutum ne ya sallah da riga alharini sai ya cire zaka ga kamar wannan babin yana karo da abubuwan da muka tattauna kuma ko a zaka ji bayani insha Allah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن أقبة بن عامر قال أقبة بن عامر يتي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فروج حرير an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar taguwa ta alharini falabisahu sai manzo Allah ya sanya wannan tufafi fasalla fihi yayi sallah da wannan tufafi thumma sarafa sai ya sallame sallar shi fanaza'ahu naz'an shadidan sai ya cire wannan riga cirewa kamar cikin fushi ko cikin ɓacin rai ko kuma kamar ya cire ta haka lokaci guda wato kamar yana nuna ya damu kalkarihi lahu kamar yana mai kyama ga wannan nau'i na riga wa qala sai ya ce la yanbaghi hadha lil muttaqina wannan bata dace da masu tsoron Allah ba to da wannan kalmar sai malamai suka ce a zahiri a lokacin da annabi ya sanya wannan rigar ba a hana namiji ya sanya alharini ba shi yasa annabi ya sata amma lokacin da ya sallar da ita kuma ya ga halin da ya shiga shine sai ya cire ya ce bata dace da mai tsoron Allah ba domin in baka fahimci haka ba kamar yadda malaman sharhin wannan littafi suka kawo za ka samu rikici to tun farko annabi ya hana kuma ya hana ya sa a'a a lokacin ba a hana ba sai ya ɗauko ya sa da ya ɗauko ya sa yana cikin sallar kuma sai ya fahimci matsalar da ke tattare da ita ko kuma a lokacin doka ta sauka wadda aka hana sai ya cire ya ce wannan bata dace da masu tsoron Allah ba wani hadisi zai zo a cikin babin sallar juma'a insha Allahu ta'ala wanda zai ƙara fassara wannan sayyidina Umar ya taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yan kasuwa sun shimfiɗa shaddoji ne atamfofi ne riguna iri-iri ma'ana kayan kasuwanci sai ya ga wasu saitin kaya kamar kace tagwa da wando da ya ciki ko kaza kaza sai ya gansu na alharini kyawawa sai ga ba wanda ya dace ya sanya waɗannan tufafin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye sai manzon Allah ya zo wuciya sai ya ce ya manzon Allah wannan tufafi ka siya mana ranar juma'a da ranar idi da kuma in kayi manyan baki ka rinka sawa kana tarbar su sai manzon Allah ya ce inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu ai waɗanda ba su da rabo a lahira su suke sanya wannan a duniya sai sai na Umar bai ji daɗi ba ma'ana ni na ɗan yi gwaninta kuma ashe ma abin duk matsala ne ana nan wata ran sai manzon Allah ya aika da sayyidina Umar wani tufa na alharini sai sayyidina Umar ya riko tufa a guje ya zo ya ce ya manzon Allah kai ne fa ka ce kaza game da irin wannan tufafin yau kuma ka aiko mini ma'ana ba ni da rabon lahira ne sai manzon Allah ya ce a na aiko maka ne ko dai ka sayar kai amfani da kuɗin ko kuma ka ainihin kyautar da shi ga wanda ya dace waye ya dace ya sa mace ta halatta ta sa to sayyidina Umar sai ya ga ai yana da wani kani wanda yake uwarsu daya amma shi kanin yana can maka kafiri ne bai musulunta ba sai nan naɗa wannan tufa sai ya aika mishi wannan yake nuna ashe daga cikin abubuwan da aka hana ka kai musulmi ka sa to nau'i biyu ne akwai wanda yake haramci ne na har abada kuma haramci ne na kowane irin hali akwai kuma wanda yake haramcin shi ya shafi wata wani hali ne bai shafi wani hali ba kamar riga alharini kamar zinari ba za ka sa alharini ba amma za ka iya sayarwa ka ci kuɗin kuma halal ne amma yanzu kaga ba za ka ci mushe ba ko to ba kuma za ka sayar da mushe ba kuma ba za ka ba wani mushe ba amma yanzu kaga alharini ba za ka sa ba amma za ka iya sayarwa za ka iya ɗauka ka ba matarka in kana da ɗan uwa ko makwabci ko aboki kafiri za ka iya bashi amma yanzu giya ce ba za ka sha ba to bai halatta ka sayar ba kuma bai halatta ka bayar ba ashe kun ga waɗannan abubuwa suna daga cikin daqa'iqul masail al-fiqhiyya allati tahtaju ila diqqatun nazari qabla al-hukmi kafin kai hukunci akan su sai ka tsaya ka dube su da kyau shi yasa wallahi dole ana buƙatar lallai a cikin al'umma a ware wasu waɗanda za a gogar da su su iya fiqhun nan waɗanda na farko za a koya musu lugal arabiya don idan babu lugal arabiya ba za a fahimci fiqhu ba don abin da ake kira fiqhu ba shine wannan karatun risala ko iziya wannan ma'ana koyan ibada ne kake amma ba ana mai da kai malami bane ana son ka zama malami da kanka malami da gaske za a koya maka lugal arabiya za a koya maka ilimin usulul fiqhi za a koya maka alqawaidul fiqhiyya sannan a koya maka annususu shar'iyya ai qur'ani sunna sannan a koya maka wajihul istidlal sannan nan ne za rinka ɗibo maka irin matsalolin malaman fiqhu din ana buga maka misali da su kamar mutum ne yake so ya zama likita zuwa baya a ce mishi kaga wannan magani yana maganin kaza wannan yana maganin wannan mai tsaron kemis kenan amma likita me yake koya mishi physics chemistry biology kaza kaza kaza kaza kaza sannan a zo ana ta kawo mishi wasu abubuwa ana koya mishi a aikace ana ta kawo mishi wasu cases na wasu rashin lafiya da yadda aka bi aka mu'amalance su shi yasa yadda nake ganin ake koyan ilimi a Najeriya shine yake ja mana matsaloli matsaloli masu ɗimbin yawa shine malaman ba sa tasaddi ɗaliban ma ba sa tasaddi shine malami ya zauna kaɗai abin da zai zai karantar da waɗannan ɗaliban ne a cikin wata biyar ake so su ƙware game da kaza zai zama laila nahar shi baya aikin komai su kuma ɗaliban ba sa aikin komai to wannan kuma zai faru ne kaɗai in an samu ɗayan abu biyu ko dai alhazan birni su tara musu kuɗin da za su ci abinci ko kuma a samu wata adilar gwamnati ta ɗauki nauyinsu to ina fahimtar da aka rasa haka sai ya ja mana matsala a Najeriya sannan kuma da yawa malaman Najeriya suna buƙatar su rinka zuwa tarurruka na duniya kuma suna kai ziyara makarantu na ƙasashe don su rinka gano yaya ake aikin yanzu mashhur yana zaman yi mana wani aiki na tattara rahotannin da wani malami mutumin ƙasar Halab ƙasar Syria ya kai ziyara makarantar Muhammad Nasiruddin Al-Albani shekara hamsin ya ce ya je ya ga inda ake karantar da ɗalibai ala tariqatil qudama ya ce da malamin da ɗaliban ba sa aikin komai bayan karatu sai dai sallah da cin abinci Ali Hassan ya ce wani lokacin daga Makka in suka taso kafin su tafi Madina ko daga Madina zuwa Makka sai su kwana biyar a hanya sai na ce wata irin tafiya ce ce a ai tafiya ce ta tullabul ilmi ma'ana za a tafi sokoto ne daga zaria amma sai a ce kwana biyar za a yi a hanya to me kai a kwana biyar a'a in aka tafi daga nan zaria aka je tsafe sai a koma bayan gari sai a share wuri sai a zauna a ci abinci a yi sallah sai a kunna fitulu sai a fara karatu a yi karatu a yi karatu a yi karatu a huta a yi bacci in aka tashi karfe ɗaya na dare a ci gaba da karatu don haka sai ya ce a cikin tafiya ɗaya sai a sauke littafai biyu ko uku malami ya zo ya kwana da ku a masallaci a yi bacci na minti talatin sai a tashi a ci gaba da karatu shi yasa sai ka je ka ga a cikin wata goma sha ɗaya sai ka samu matasa 'yan shekara ashirin da biyar an karantar da su matsalolin da sai an shekara hamsin a najeriya ba a karantar da mutane ba shi yasa masu kuɗin najeriya kuna buƙatar ku taimakawa addini kuma za ku yi ne saboda allah don wallahi a ƙasashen larabawa ba wai suna duba waɗannan ɗaliban ko wannan malamin yana faɗin abin da muke so bane a'a sun san baya da ra'ayi irin nasu amma suna da yaƙinin waɗannan addini suke wa hidima sai ka ji wannan ya ce ya ba da riyal dubu kaza a kai makaranta kaza a zauna a yi karatu kawai amma fa bai da ra'ayi irin nasu amma yana da yaƙinin ibada suke addini suke amma a Najeriya wai sai in za su dancing to his tune sai in zai kaɗa musu ganga irin yadda yake son kiɗan su yi rawa irin yadda yake bukata. lallai ne masu kuɗi kuna buƙatar ku taimaka wa addini dan a Najeriya akwai ɗalibai da suka yi tasaddi kun manta wani abokina da ya zo daga Makka lecturer ne a Darul Hadithil Khairiyya ta Makka ko yanzu ya bugo mini waya sai ce kaifa tullabul ilmi bi Zaria yace ya zo ya ga ɗaliban ilimi bai taba ganin inda ya ga haka ba yana mamaki amma karantarwa yake a Darul Hadithil Khairiyya da ke Makka a nan nan nan masallacin su mai shago aka yi zama in ba ku manta bayan sallah asuba amma abin ya bashi sha'awa to habbaza ma'ana madalla a ce kuma waɗannan ɗaliban akwai wata ginanniyar makaranta wadda take ɗauke da littattafai sannan akwai malamai da suka sadaukar da lokaci da za su zauna su karanta duk waɗannan matsalolin 'yan Najeriya sun yadda za su ba da kansu za su sadaukar malaman sun yadda za su sadaukar amma su waye ba su nasu ɓangaren aikin ba su ne masu kuɗi da masu mulki a sun ɗibi malamai sun kai su suna can su ne musu addu'a ai wannan ku ne musu addu'a ne don gwamnatin ku ta zauna lafiya ko mun fahimta jama'a sai sa gaskiya saboda Allah ana buƙatar don lokaci yana ja jama'a sai sa ko ga ɗaliban idan suka zauna suka zauna ba ilimin sai su kangare sai su bulo da wata aƙida su dawo suna malamai suka rubuta akan wannan mas'alar sai a ce yau ana da library inda zaka je ka zauna ka karanta waɗannan littafan idan kake da lokacin fitina baka lokaci to amma yanzu sai aka bar ɗaliban Najeriya da yawo da me da yawo da kaset sai ce ga wani kaset da wane yayi amma wane ya ce yau zai raddi zai ci uban shi ba mu je muna nan shikenan sai aka mai da su sai suka zama daga ɗalibai na ilimi sai aka mai da su suka zama 'yan daba Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita akan haka don haka jama'a alharini bai halatta a sanya shi ba in aka riga aka yi sallah da shi ba a cikin sani ba sallah ta yi in ku aka yi sallah da shi a cikin sani to za a koma zuwa ga hukunce-hukuncen da muka yi bayani shine in ya kasance shi ya suturta al'aura to sallah ta ɓaci in ko ya suturce wani bangare ne wanda ba al'aura ba ce sallah ba ta ɓaci ba ina fata an gane to yanzu a ƙarƙashin wannan ina hukuncin wanda ya sanya takalmi ko bel ko kuma igiya agogo wadda fatar jaki ce ko fatar alade ko fatar kare ko kuma fatar mushe ce sallar shi ta yi domin wannan ba a hana ba ba a hana a sa fatar jaki a matsayin ta na takalmi ko fata agogo ko kuma ainihin belt ba domin ba za ta yi a sata ba sai bayan an jeme ta hadisi ko ya zo sahihi cikin musnad al-imam ahmad da abu dauda da tirmidhi da nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahura duk fatar da aka jeme ta to ta tsarkaka duk wata fata ko da kaga an yi takalmi da ita to an jeme ta duk fatar da kaga an yi agogo da ita ko belt ko menene an jeme ta kenan ko da fatar jaki ce kai sallah da ita to sallar ka ta yi don dalilin shine ba a hana ba ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka to sai wata matsala ta sake tasowa yanzu tiles din nan da ake jama'a akwai waɗanda ake daga ƙashi tiles da ake da ake sawa a ɗakuna da masallaci da menene wannan abu gashi nan mai kamar aras din nan haka akwai wanda yake ƙashi ne ake yi da shi ina hukuncin wanda aka yi da ƙashi na saniyar da aka yanka ta ya halatta domin halal ne a ce inda matsala za ta taso in ƙashin mushe ne ko ƙashin jaki ko kare ko makamantan haka shi wannan najasa ne ƙashi ne na jaki sai aka sussuke shi aka gyara shi sai aka yi tiles da shi aka zo aka makala a ɗaki ko masallaci ba za ka yi sallah a kai ba domin wannan sussukewa ba ta sa ya zama fahiri ba kar ku manta duk muna magana ne fa akan hal tafsudu salatuhu Allah ya taimaka na wa alaikum salam rahmatullah na'am na'am na'am ya danganta misali fata ce ta akuya akuyar kuma mushe ce ai hadisi ya zo daga sayyida maimuna Allah ya ƙara mata yarda aka ce annabi ya gansa suna jan mushen akuya za su kai bola yace law akhadtum ihabaha da ma ku cire buzunta qalu innaha maitatun sai yace yutahhiruha alma'u wal qaram ai ruwa da baga ruwa suna tsarkake ta kenan yanzu ko da mushe ce sai ainihin aka cire aka je aka jeme ta aka gyara ta ta tsarkaka ko bata tsarkaka ba to tunda ta tsarkaka ta koma ga asali shi ne ya halatta a siyar da ita haka duk ɗaya tun da ai ya ce ayyuma a kafin a jeme to tana nan kaga a najasa to ba a bace mai tsarki ba amma an jeme ta a yanzu fa ta zama mai tsarki to tunda ta zama mai tsarki kenan yanzu sai mu fahimci ɓangarorin hukuncin suna hukunta idan ba a je mai ta ba eh ba za a sai da ita saboda a lokacin tana ɗaukan hukuncin najasa amma sadda aka je mai tafa ta zama mai tsarki to sannan wasu suna gida da cewa cewa annabi ya ce jima ana yi da menene da ruwa da bagaruwa sai su ɗauka duk jimar da ba a sa ruwa da bagaruwa ba ba ba a ai mu'amala ce ba sallah ba ce balle ka ce annabi ya ce tahiya za a karanta an aka karanta kul huwallahu a wurin ba ba a duk wani chemical duk wani substance duk wani abu da za a sa wanda zai gyara ta kamar toka kamar wasu abubuwa da ake sa ana gyara fata yayi kuma wannan gyaran jama'a ba a tantance cewa sai in musulmi ba ne idan a inugu ne fatun awakinsu na kirsimeti eh suka kawo su amma jemammu to za ka iya liman takalmi yasa ba laifi na fata an gane na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Eh. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. A yau ai ba cinikin mushe ne nan ake ba. Ya buge musu akuya suka ce sai ya biya su. ya kawo naira dubu goma sha biyar ko ashirin sai ya biya su ya tafi ya dawo sai ce su ɗauko mishi akwai shi to ya tafi da ita na tun da ya buge ya biya yana da haƙƙin ya tafi da ita to dole ne su fito mishi da ita to yanzu da za a kai wurin al'allamatul qadi yaya alkali zai hukunta zai hukunta ne akan ko su bashi akuyan nan ko su dawo mai da kuɗin shi don haka ba wani sabon ciniki ne ake na mushe ba waccan magana ce ake ƙarasa ta babu salati fi saubil ahmari imam al-bukhari kenan ya ce babin da ke bayani ya halatta a yi sallah da jan riga ta iya yi waka ce to me ya kawo wannan maganar a asali a hanaf su ne suka ce bai halatta a yi sallah da jan riga ba dalilinsu suka ce saboda akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana yin ainihin wato sallah da jan riga kun ji dalilin su kenan na'am akwai hadisi sai dai hadisin ba sahihi bane da a ce hadisin ya inganta to hadisin ya zama hujja akan hadisin da bukhari zai kawo shine da an samu takafu'ul adilla kenan su sun ce bai halatta ba sun kawo hadisi natiki hadisi ya ce kada a yi sallah da jan riga shi kuma bukhari ya kawo hadisi ma'amuli cewa annabi ya yi to da sun fi shi gaskiya amma nasu hadisin bai inganta ba don haka yanzu sai a koma akan me akan annabi ya yi to wannan ya zama hujja sannan kuma da me asali kun san asali a nan shine duk abin da ya shafi sutura asali a yi sallah da ita ya halatta duk abin da ka ce bai halatta a yi sallah da shi ba na wata sutura bayan asalin sutura ta halatta a sata shine asali ya halatta a sa jan riga ko bai halatta ba ya halatta to tun da ya halatta to ya halatta a yi sallah da ita to in ka zo ka keɓe cewa amma bai halatta a yi sallah da ita ba ta ce ana neman dalili khas akan haka dan haka wannan mas'alar tana daga cikin hakikanin mas'alar da ta yi tsanani ainihin a tsakanin imam al-bukhari da kuma ainihin wato mutane waɗanda suke bin mazhabi na ahnaf din kaɗan daga abin da gashi al-imam al-hafiz ibn hajar ya kawo wata hujja ma da suke hujja da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani mutum mutumin yana saye da riga da wando jajaye sai ainihin mutumin yi wa annabi sallama sai annabi ya ƙi amsa sallamar sai suka ce wannan dalili ne akan to ai asali ma bai halatta a sanya jan riga ba sannan suka kawo hujja kuma wadda take ma'aqula suka ce ai jan abu dalili ne akan yaƙi kenan da tashin hankali ka ce har yanzu dai ba ku da hujja domin shi ma wancan hadisin na cewa wancan mutumin da yawa annabi sallama annabi bai ansa ba to hadisi ne wanda yake da'ifi don haka jama'a ya halatta a sanya jan riga ko to ya halatta kuma a yi sallah da jan riga daga cikin nau'in tufafi kala launin tufafi da bai halatta namiji ya sa ba shine tufafin da yake mai ruwan kwai yalo ko asfar ko mai ruwan goro an hana namiji ya sa wannan hadisi ne sahihi akan haka to hana shi da aka yi ya sa tun asali to an hana shi ya sallah da ita na fata an gani قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عوف عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال عون بن أبي جحيفة يتي ما هي فينش أبو جحيفة يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء من أدم ناغا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء دعينهم الكبة جه جر الكبة min adamin wadda aka yi ta da fata wa ra'aitu bilalan naga kuma bilal akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato dauki butar alwala ko ruwan alwala na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ra'aitu nasa yabtadiruna yabtadiruna dhalika alwudu sai naga mutane suna wawasan wannan ruwa na alwala abinda wannan dattijo sahabi yake cewa ya ga annabi yana saye da alkyabba ja ja kuma ta fata sannan sai ga bilal ya ainihin ɗibo ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala ya rage sai kawo mutane sai suna wawa su faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi wanda ya samu wani abu na daga ruwan sai dan dangwalo ya shafa a jikin shi wa man lam yusib minhu shay'an wanda bai samu ruwan ba akhadha min balali yadi sahibihi sai ya dangwalo laimar hannun ɗan uwan shi ko abokin shi sai ya shafa tabarruki da asarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zo a cikin sunna babu tantama a kai amma kuma malamai baki ɗaya suka ce wannan dalili ne akan ana tsayawa ne ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yanzu wani malami ba zai yi alwala ku zo kuna wawasan ruwan kuna shafawa a jika ba domin sahabbai ba su fahimci haka ba kun ga wannan yana daga abin da muke kira zuwa ga mutane su fahimta sahabbai su sukan taimaka wajen gane abin da yake sunna ce abin da yake wannan halal ne abin da yake wannan kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala mutane suna ta wawasan ruwan wanda ya dangwala ya shafa sai baka samu ba sai ka je ka dangwali sai ka shafi laimar hannun shi kai kuma sai ka shafa a jikinka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana da alkyabba idan rashin lafiya ta zama ta kage an rasa yadda za a yi sai a je a jiƙa wa mutum wannan rigar sai a bashi ya sha yanzu ba za a jiƙa maka alkyabba wani shehi ko wani sufi ka sha ba ina fatan an gane saboda sahabbai ba su ci gaba da yin haka akan wasu waɗanda sun yadda suna da falala ba kuma wannan na daga cikin ma'aunin da zai taimaka wajen a fahimci shari'a sai ce sun mara'aitu bilalan sannan sai na ga bilal akhadha anazatan sai ya ɗauko anaza anaza asalinta ku kiyaye sanda ce amma wadda take tana da zanj tana da kai da gwafa haka ita ce ake kira anaza wato sanda ce wadda in ka kafa ta sai zama kanta haka gashi na yana da gwafa yadda za a yi rataye wani abu ya ce sai na ga bilal ya ɗauko wannan sanda fara kaza ha sai ya kafa ta a matsayin sutura wa kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito fi hullatin hamra'a sai ya fito a cikin kayan ado jajaye to wannan sai ya ɗauki saɓanin ma'anar da nafsara farko ku kiyaye a can fi ƙubbatin hamra'a ma'ana ya zan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙubba a nan ya zama tanti kenan wato rumfa ce wadda aka yi ta da fata ja ya ga manzon Allah ya fito ainihin daga cikinta ko ya ganshi a cikinta to inda zai zama hujjar Bukhari a nan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito fi hullatin abin da ake kira hulla shine tufafin da ya zama sai guda samansa hara'a jajaye mushammiran to wannan siffa mushammiran ko dai siffa ce ta ainihin jaɗin kamar jajawur na kenan ko siffa ce yanayin kayan ma'ana kayan waɗanda sun yi kama da kaya na sojoji nan ya ɗaure nan ya ɗaure kaza ba kaya ne masu faɗi ba ba kamar siffar babban riga ba wato kaya ne waɗanda yake sun ainihin mammatsu a jikin shi haka wa salla ila al-azabin nari don Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wa ainihin mutane limanci sai ce ila al-anazati ila al-anazati yana mai sanya wannan ainihin sanda a gaban shi biki haka ake sanya sutura sutura ana sanya ta ne musammada ta kalle kai tsaye ka kalle ta sabanin yadda malikiya suka ce zaka kautar da ita dan kada shi ɗan riya maka cewa kana bautatta a kuskure ne za a sanya ta a gaba ne kai tsaye ila la'anaza wannan gashi ta'addi da da ila yana nufin mubasharatan raka'atayn annabi ya mutane sallah raka'a biyu wa ra'aytu nara tiga mutane waddawa ba ainihin dabobi yamruna min bayni yaday anaza suna wa ta gaban ta wannan ana wannan sanda abin da ake nufi da banta ya annabi ya aje ta a matsayin sutura mutane suna ta wucewa ta gabanta kenan ba wai tsakaninta da annabi ba mu a hausa sai mu ce ta baya kenan ina fata an gane amma wani sahabba ya fi ya fi fasaha da ya ce gaba dan gabanta gaban masallaci ina fata an gane jama'a wannan hadisi dalili ne akan ya halatta a sanya far jajayen tufafi kuma ya halatta ainihin a yi sallah da su na'am na'am a'a ruwan goro ba marun ba marun ai ya fi karkata zuwa ga ja amma jan mai duhu shine marun ruwan goro shine ka tauna goro in ka zubar da shi ya kake gani wato ya ne amma mai haske ina fatan an gane amma ruwan goro in yalo kuma shine wanda ya fi launi zuwa ga gwaiduwa sun so su kama da juna don haka kan biyun suna ɗaukar ma'ana asfar ka samu za'afaran ka kada shi a ruwa ka gaya zai yi za'afaran za ka ga in yana garin shi za ga yana da duhu ya fi karkata zuwa ga dalo ko jadaja amma in aka kada shi a ruwa fa sai ga ya koma ko ruwan goro ko ruwan gwaiduwa eh Allah ya taimaka an fara ya ce babu salati fi sutuhi wal minbari wal khashabi babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallah a bene a sama wato satah a ce gida ne an rufa shi sai ka hau saman shi sai kai sallah kaga kamar bene kenan wal mimbar ko kuma mimbari abin da ake nufi shin sallah dole ne a yi ta mubasharatan a ƙasa ko ko na hau wani abu mai tudu ne sallah yaya matsayin sallar sai ka ce a bene ne sai ka hau saman shi kai sallah sallah ta yi haka mimbari limami ya hau mimbari yana sallah sallah ta yi wal khashabi haka katako a samu wani katako sai a sa sai ka haushi sai kai sallah ko kuma wata gada ce wadda ainihin aka kawo katako aka sa sai ka hauta kana sallah a halin najasa ma tana wucewa a ƙasa kenan yanzu da zaka samu slab irin wanda ake yi wanda zaka ga an yi na sokawe ne ake kira ko menene ma'ana tanki ne na kashi a ƙasa amma sai aka kawo ainihin siminti sai aka shafe sai ka zo kana sallah ya halatta ko bai halatta ba ya halatta shine malamai suka kai matuƙa cewa da a ce wannan masallaci an kwaɓa ƙasa da ruwan kwata wanda ke ɗauke da fitsari da kashi da amai da menene aka zo aka yaɓa a masallaci sai ta bushe sai kai sallah a masallacin ko da ka jingina sallar ka ta yi kusan mutanen da ba da ƙasa ake abin nan ba yanzu mutane ba za su fahimta ba da wani ma bai taɓa ganin masallacin ƙasa ba mai yawa an haife shi zamanin siminti kuma mutanen da ya suke kwata ake tarewa sai a tara kwata ruwan ya taru sai a ɗibo sai a kwaba sai aka zo sai aka yi masallaci sai ka shiga kai sallah a haka sallar ta yi ko ba ta yi ba tunda ya bushe ta yi me wannan yake nuna maka idan rana ta bugi abin da yake ba najasa ba ce ƙarara wannan abin ya bushe ko yanayi ya kai wannan abin ya bushe in aka yi ibada wannan ibada ta yi kenan yaro ne sai ya fitsari a wando sai uwar shi ta ɗauki wandon sai ta jefa a igiya a tsakar gida da wandon ya bushe kau sai ta zo ta ɗauke rana ta bugi wannan wuri kai kuma kai ne liman ka kawo rawanin ka shimfiɗa a wurin ya bushe ka zo ka naɗa kai sallah sallah ta yi eh ya halatta a ci ko kun fahimta jama'a mutum ne yana noman alayyahu wai sai tare kwata misali ya ta ɗiban ruwan kwata yana ba alayyahu har alayyahu ya girma kuma aka zo aka yi miya ya halatta a sha wato abin duk da ba najasa ce zahira aka ganta ta bayyana ba shikenan ai ba mun yi magana akan irin yadda ake gyara ruwa yanzu a zamanance ba ruwa sai ya taho ruwan kashi ruwan kwata ruwan amai a manya-manyan birane idan wannan ya taho ruwan kuma sai a koma da shi water board sai wata board kuma sai su je su turcin din shi su gyara shi su kwashe kashin gefe guda su tare ruwan kuma su matse shi sai su je su gyara shi sai su sake turo muku shi kuma kuna sha kuna wanka kuna alola ya halatta manya-manyan birane irin amerika da sauransu haka ake yi yanzu saudi arabia suna nan suna wannan system din saboda suna daga cikin kasashen da suke fama da wahalar ruwa kasar makka da madina da sauransu to shine sai aka ba su shawara saboda zaka ga duk gidaje a maka siyan ruwa suke in aka ɗauke ruwa to asalin ruwan ma da suke samu sai ka ga wanda iri ne ba ruwa ne baya shawuwa to yaya za a yi shine sai aka ba su wannan dabarar shine yanzu suke wannan system din suna nan suna waɗannan ayyukan ya halatta domin matsalar ita ce nonon da kake sha na babaka ka san daga ina yake fitowa tsakanin jini yake fitowa da kashi amma san da ya fito fa sai zama sa'igan lisharibina haka nonon akuya da kindirmo da kake sha tsakanin kashi da jini yake fitowa kullum abin da ake dubawa shine sadda ya iso gare ka yaya ya iso lafiya lauko to ka sha ka manta asalin shi shi ne zaman lafiya jama'a Allah ya taimaka qala abu abdullahi al-imam al-bukhari yace wa lam yara al-hasan ba'san an yusalla ala al-jamdi wal qanatiri al-hasan al-basri yana gani babu laifi mutum yayi sallah akan abin da yake daskararre ne eh ko kuma gada wadda take ainihin wato gada ce aka kawo aka aje ita ce al-qanatir gada sai ce wa in jara tahtaha baulun ko da fitsari na gudana yana kwarara a ƙarƙashin wannan gada ko kuma wannan daskararren abu au fauqaha ko kuma sama da ita Allahu akbar kaga yanzu haka yake faruwa a ainihin ƙasar maka akwai inda zaka je kana sallah kashi ne yake wucewa ta saman ka technology ne iri iri a ƙarƙashin ka'aba baka sani ba duk sanda ka je cikin ka'aba kana sallah suna da ainihin ƙasa da ƙasan ƙasa to da toilet da wasu abubuwa duk suna nan suna wucewa ta sama da ku kashi ne yake wucewa ta sama da ku da makamantansu fasaha ce jama'a ku tashi ku je ku yi karatu in kuka karatu za ku ga yadda al'amura suke jama'a yana taimakawa wajen space management ne madadin yanzu a ce ku je sai kun kwakula nan kun yi kaza ko kun kwakula nan sai ku je toilet ɗinku sai ku haɗa shi sai a yi wani pipe sai bi ta cikin wannan bim ɗin sai zama wannan wannan ginin da kake ganin shi katon nan sai zama cikin shi wani sanhorami ne wanda kashi da fitsarin masallacin nan ta nan yake wucewa sai fita ya sauka kaga sadda kuke sallah kashi na wucewa ta saman ku ba komai ko yana gudana ta kasan ku ba komai to ka ji ma ta faru ma shi kenan ta faru ta kare ma'ana kashi ma ake kallo ana sallah shi ne Allah ya taimaka malam ya ce au fauqaha au amamaha ka gani ma gashi ya ce ko sama najasa tana wucewa ta sama ko ta gaba sai ce idza kana bainahuma sutura in dai zama akwai wani shamaki tsakanin mai sallah da wannan najasar babu komi jama'a dan haka kwata ce ko kuma irin wannan sokawai system ne kaje kana sallah akan shi kasa tanki ne na kashi babu komai jama'a ina tabbatar muku da wannan maganar nan da kake sallah a saman surface din gaban daru tauhidi din nan duk abubuwa ne na kashi da sauransu a ƙasa. sannan ka shiga can cikin ka'aba daga ƙasa kana sallah duk wasu najasa da sauransu ta nan suke wucewa da sauransu amma baka gani ba ba komai na fata an gane yake cewa wasalla abu huraira ala saqfil masjidi bi salatil imami abu huraira ya bi ainihin wato sallar limami a halin shi limamin yana ƙasa shi kuma abu huraira fa yana ainihin sama na fata an gane ya halatta shine kamar yanzu sai wani ya hau saman nan yana sallah inna ma mas'alar da za ta taso don kar mu zo mu wata magana wata ranka kasa fahimta idan masallacin bai cika ba ka hau sama kana sallah sallar ba ba to yanzu nan dalili ne na ya lalata sallar ka na rashin sadar da sahunka da sahun masallaci amma masallaci ya cika sai ka hau sama kana sallah babu komai ba shi aka ce har sayyidina abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ainihin yi sallah da sallah ainihin limami a irin wannan halin wannan asarin na ainihin wato sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda al-imamu Sa'id dan Mansurin shine ya ruwaito shi haka Abubakar ibn Abi Shayba ma ya ruwaito in ka tattara hanyoyin za su iya zama hanyoyi ne waɗanda babu laifi akan ainihin ayi hujja da su insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan sai kuma ya ce wasallabnu umara ala salji abdullahi dan umar kuma ya yi sallah akan asalj kankara an ce kankara irin wannan ba kankara irin wadda ka sani wannan da take faduwa ta narke cikin seconds yan daƙiƙa ba snow irin kankara ta kasashen larabawa da kasashen turawa da kuma kasashen can su afghanistan da sauransu ma'ana kankara ce za ta zuba jama'a don haka za ga su kusan kowane gida sai ga mutum yana da gatari don za a yi ruwan kankara da daddare kofar ka bam sai kankara ta zo ta rufe ta don haka sai ka sara ko kuma sai an sara maka ta baya wurin wannan kankara wani lokacin sai ta minti talatin awa ɗaya kwana ɗaya kwana biyu bata gama narkewa ba sai ta zama kamar dutse ina hukuncin kai sallah da ita a kanta ya halatta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu duk waɗannan abubuwan asalatan ana cewa in ta kama ka yi sallah a kansu babu komai akan wannan ko misqala zarratin kuma ainihin sallah ta yi to da Imam al-Bukhari ya gama sharar fage da waɗannan asarai sai kuma ya ce haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan duk sanda kaji Ali dan Abdullah ya ce haddathana Sufyan to yana nufin Sufyan ibn Uyayna ba Sufyan Sauri ba na ɗaya na biyu duk sanda ka ji Imam al-Bukhari ya ce haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddathana Sufyan anan ma Sufyan ibn Uyayna ina fata an gane shine isnadin farko na wannan littafin za ga Bukhari cewa ya haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddathana Sufyan wannan Sufyan Sufyan ibn Uyayna don muna da Sufyan ibn Uyayna muna da Sufyan Sauri to waɗannan malaman suna yi riwaya ne daga wurin Sufiyanu qala haddathana abu hazim qala abu hazim yace sa'alu sahal ibn sa'ad min ayyi shay'in al minbar tabbita jama'a kun ji yadda salaf suke koyan addini dungurungum mimbarin manzon Allah ne suka je suka tambayi sa'ad sahal dan sa'ad sahabi ne suka ce wacce bishiya ce aka sara aka sassaka mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah akwai abin da malaman hadisi ya rage ko ba su bincika ba tun zamanin da in ba haka ba jama'a ana magana fa kamar wannan teburin da muke karatu a kai shin wannan bishiya kargo ne ko goruba ce ko menene aka sassaka aka yi shine suka zo suka tambayi sahalu dan sa'ad min ayyi shay'in al minbar da me aka yi minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ma baqiya bin nasi a'lamu minni a cikin mutane babu wanda ya rage wanda ya fi ni sani anan ba yana nuna ya fi mutane ba ne daraja ya fi su ilimi a'a mutanen da suka san asalin irin icen ba wanda ya rage wanda ya fi ni sani ni na fi kowa sani akan wannan sai ce huwa shi wannan ainihin wato katako min aslil ghaba daga asl asl ita ce goruba bishiyar goruba to alghaba shine dajin nan da ke ainihin madina kamar yanzu yadda za a ce dajin oda ko makamantan haka to wato bishiyar goruba ce aka je dajin madina aka je aka saro ta amilahu fulanun wana nema yayi wannan mimbari din maula fulana bararren bawa ne na wance li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ainihin bawa yau manzon Allah mimbarin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asalin abin da ya faru jama'a asali manzon Allah yana hawa wani kututturen ice ne na dabino wani guntun ice ne yake hawa yana ainihin huduba wannan mata tana da bawa wanda ta yanta kafinta ne sai ta zo ta ce ya manzon Allah ina da wani bawa kafinta ko ka yarda ya je ya dan har hado maka wani katako haka wanda zai fi wannan tsari manzon Allah ya ce babu laifi shine ta je ta sa wannan bawa ya je ya samu aka zo aka yi to shine sahalu dan sa'ad shi kuma ya san icen ma wanne iri ne aka yi na fata an gane قام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمل ووضع من ذا الله يتاشي ya hau kan wannan ainihin wato mimbari a lokacin da aka yo shi aka zo aka aje mishi fastaqbal alqibla ya fuskanci alqibla ma'ana sallah kenan jama'a eh mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matakala uku daya biyu uku to matakalar farko hadisin zai zo gaba da wata ma'anar zai bayyana matakalar farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ku gane haka kamar yanzu yadda na sa hannuna haka dinnan to sai a samu ainihin katakon haka sai a haka kun ga yanzu an samu matakala ta sama eh to sai a sake yin wata a ƙasa sai a sake yin wata a ƙasa to ta ƙasa din ya hau ba wai ta can kololuwar ba zaka ji imamu ahmad bin hanbali zai kawo zai zo da hadisin a can gaba zai hujja da shi insha Allah kabbara sai annabi ya kabbara wa qama nasu khalfahu mutane suka tsaya a bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qara'a yayi karatu wa raka'a yayi ruku'u wa raka'an nasu khalfahu mutane suka yi ruku'u a bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kan shi thumma raja'a al-qahqara sannan ya dawo da baya da baya ya kamata ku fahimta jama'a masallacin ku ne ba mimbari malam masallacin ahlus sunna wal jama'a ya kamata a samu mimbari ma'ana da da akwai mimbari sai mu yi a aikace dan mutane su gani saboda ka a kuskure fahimta wani ya je ya aikata ya ce ai ya ji albani ne faɗa a kaset a halin ba haka albani yake nufi ba ma'ana asalin yadda mimbarin yake gashi an aje shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo ya hau matakalar farko ya kabbarta yana fuskanta alkibla ka ce kenan aka yi karatun fatiha da sura aka yi ruku'u yana kan mimbarin ya ɗago yana kan mimbarin me ya rage yanzu sujuda ko to shine aka ce sun maraja alqahqara sai ya dawo da baya da baya fasajada alal ardi sai yayi sujuda a ƙasa to menene mahallin shahid da Imam al-Bukhari yace babu salati fi sutuhi wal minbari yanzu wannan sallah akan me aka fara ta akan minbari ta halatta da wannan ne malaman fiqh suka ce illiman ya dara mamun shi da ɗani guda ko makamantan haka babu komai yana cikin ishmawi ai na malar rufa'i ko ko kun fahimta asali wannan ita ce hujja shine nace zaka ji imamu ahmad bin hanbali nan gaba zai hujja da wannan hadisin akan haka to shine sai yake cewa thumma ada ila al-minbari sannan da annabi ya taso daga sujuda kuma sai ya sake komawa kan minbarin thumma raka'a yayi ruku'u thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kanshi thumma raja'a al-qahqara sannan ya koma da baya da baya hatta sajada bil ardi har sai yayi sujuda a ƙasa sahalu ya ce fa haza sha'anuhu haka yadda kuka ga dinnan haka annabi ya ta yin sallah har aka gama ta qala abu abdullahi to ga waccan magana da nake cewa sai bukhari ya ce qala ali ibn abdullahi malamina ali dan abdullahi ya ce sa'alani ahmad ibn hanbali rahimahullah ahmad dan hanbali Allah ya ji kanshi ya tambaye ni an hadha hadisi game da wannan hadisi qala sai na ce da shi ko ai kala sai ce innama fa innama aradtu anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana a'la minan nasi ai abin da nake nufi da kawo wannan hadisi wato kuji jama'a abin da wannan yake nuna mana malaman imamul bukhari isu isu suna zama suna tattaunawa imamu ahmad bin hanbali malamin bukhari ne aliyu abdullahi malamin bukhari ne da shi imam al-bukhari ya gama kawo hadisin sai ya ce malamin da ya karantar da ni wannan hadisin ya ce kuma ɗaya malamin nawa abokin shi ya taɓa mishi tambaya game da wannan hadisin cewa me ma'ana hadisin a lokacin da ake wannan tattaunawa a zahiri ahmadu bin hanbali ya rasu tun da gashi sai da ya ce rahimahullahu a zahiri kamar yana nuna ya rasu ya ce ya tambaye ni ga wannan hadisi sai na ce mishi ai abin da nake nufi da wannan hadisi annabi ya kasance yana sama da mutane ya yi sama da su babu laifi dan liman ya yi sama da ainihin mamu fala ba'asa an yakuna al-imamu a'la minan nasi bi hadha hadisi to saboda wannan hadisi babu laifi babu laifi dan liman ya dari mamu yana sama da su qala sai ainihin shi imamu ahmad ibn hanbali yace fa qultu sai na ce inna sufyan ibn uyayna kana yus'alu an hadha kafiran wato shi ab aliyu abdullahi ibn al-madini ko shine qala yace faƙultu sai na sake daɗa wa imamu ahmad bin hanbali da cewa ai malamin mu sufiyanu dan uyaina da ya ruwaito mana wannan hadisin so da dama ana yawan tambaye shi game da wannan cewa ala gafata malam wannan hadisi yanzu dalili ne akan dan liman yayi sama da mamu kaɗan babu komai falam nasma'ahu minhu ko falam tas'a ko falam tasma'ahu minhu qala la baka taba ji daga imamu wato ibnu sufyanu ibnu uyaina baka taba jin da yawa ane mai tambaya akan wannan hadisin yana wata tambaya akai ba sai aliyu dan abdullahi ya ce a'a ma'ana so da yawa idan shi ibnu madini eh sufyanu ibnu uyaina ya karantar da ɗalibai wannan hadisi suna yawan yi mishi tambaya cewa malam wannan hadisin dalili ne akan mamu ai liman yana sama da mamu babu komai baka taba jin shi ba sai ya ce a ban taba jin shi ba wato abin da nake so ku gane da Ahmad ibn Hanbali da Aliyu ibn Abdullah ibn Madini dukkan su malaman Imam al-Bukhari ne kuma dukkan su ɗaliban Sufyanu ibn Uyayna ne sai ɗaya daga cikin malaman Bukhari ya tambayi ɗayan sai shi ɗayan yake ce a baka taba jin anewa malamin mu tambaya game da wannan hadisin ba sai ya ce a ban taba ji ba cewar bai taɓa ji ba ba ta kore asalin maganar amma ya so ne ya ce ai ana yawan tambayan malamin mu game da wannan hadisin yana cewa babu laifi kai baka taɓa ji ba sai ce ani ban taɓa ji ba ma'ana abin da ya kai nake tambayar ka kenan kai abokina saboda ai ban taɓa jin malamin mu ya magana akai ba Allah ya taimaka قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أنس بن مالك يتي للي من زن الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه يا فادي daga kan dokin shi tsautsayi ne ya faru annabi ya fado daga kan doki fajushe a fajush hishat saquhu sai ƙaurin shi ya karce haka irin kujewa da ake a ƙauri aw katifuhu ko kuma kafaɗa shi sai ta kurje wa ala min nisa'ihi shaharan to sai ya ce ya rabu da matan shi wato ya ƙaurace wa matan shi ya fita daga gidan wata guda fajalasa fi mashrubatin lahu sai ya je zauna a wata tiraka tashi wani ɗaki ne yake da shi a bayan gida sai ya je ya zauna darajatuhu min juzu'in wato shi wannan ɗaki kamar yadda mai yiwa in ka taɓa zuwa Legas ko ka taɓa zuwa irin ƙasashen Niger Delta da sauran Port Harcourt da makamantansu za ga yadda suke yin gida sai ka ga an yi gidan katako amma aka tashi ba a yin shi a ƙasa sai an ɗan yi mishi ɗan tudu haka ko kun gane to abin da yake so ya hujja da shi anan bari ku ji kafin mu ƙarasa karatun hadisin don ku fahimta annabi yana da ɗaki ne asalin ɗakin na katako ne amma ɗakin ba a ƙasa yake ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tayar da kamar girman bulo guda haka na katako sannan aka ɗora ɗakin akai to abin da ake so a hujja shine ɗora wannan da aka yi menene shimfiɗar ƙasan ɗakin katako ne to kaga da bukhari ya ce maka wal khashabi ya halatta a yi sallah akan katako shine yake so ya kawo maka wannan hadisi ko kun fahimta jama'a gashi shine aka ce fajjalasa fi mashrubatin lahu sai ya zauna a wani ɗaki nashi a wata turaka tashi darajatuha wannan ɗaki nashi ya ɗan ɗaga daga ƙasa min juzu'in da gwargwadon yadda kututturen ice yake ko kuma girman ice yake fa'atahu ashabuhu ya'udunahu sai sahabban shi suka zo don su gaishe shi wato ya je jiya ne fa salla bihim jalisan sai yayi musu limanci a zaune mahallin shahid kenan annabi ya yi sallah a kan me a kan katako wahum qiyamun su kuma suna bin shi sallah a tsaye falamma sallama da ya sallama qala sai ya ce inna ma ju'ila al-imamu ai an sanya liman ne li yu'tamma bihi dan a kwaikwaye shi wannan jinas ne annabi yayi jinas shine kalma ce guda ɗaya sai ka farka ta biyu nan kai amfani da ita nan kuma ka sawwara ta kai amfani da ita ku duba jama'a inna ma ju'ila al-imamu shi al-imamu asalin me fasara imamu kenan za a fasara abun koyi abun koyi li yu'tamma bihi don ayi koyin da shi ko kun ji yadda kalmomin suke abun koyi dan a yi koyi da shi kaga root na kalmar asalin kalmar daga ina ne daga abu ɗaya ne ko kun fahimta jama'a shine gashi nan alma'u min alma'i kalmar can ita ce nan inna ma nan sun zo da gini guda ne ko kun gane jama'a yakan faru a cikin harshen hausa wani lokacin ya zo da ma'ana ɗaya wani lokacin ya zo da ma'anoni mabambanta mawaƙi ya ce binni za ni in sheƙe ayata in komai kuma ba a komai komai niso duk sai a bani albarkacin balangoggo ya ce binni za ni in sheƙe ayata in komai to me komai a nan ma'ana duk shegantakar da zan yi duk tsiyar da zan yi kuma ba a komai me komai na biyu hukunci kowa na fasa wa kai ko gilashin motar wa na fasa ba za a yi komai ba shine ba za a yi hukunci ba sannan komai ni so ma'ana komai nake so me komai a nan object doki nake so riga nake so sai a ɗauka a bani duk albarkacin wa albarkacin sarkin shanun katsina abin da wannan magana take nufi yanzu dubi kalmomin da ya amfani da su komai komai komai har guda uku a cikin jumla ɗaya amma kowace ɗaya daga cikin uku ma'anarta daban har ma akwai ma'anar da take mai karo ta farkon komai in komai ma'ana duk abin da zan yi duk laifin da zan yi kuma ba a komai komai ta biyu shine hukunci kuma komai niso a nan komai wani abu duk sai a bani ko kun fahimta jama'a in ka koma za ka rinka gane irin waɗannan abubuwan sukan faru yau daga cikin fitinar da muke fama da ita shine matasanmu ba sa jin hausa amma kuma sun je suna da digiri akan larabci suna da digiri akan turanci in suka zo sai su kawo mana ruɗani a cikin addini ko a cikin rayuwa ka ga mutum wai bahaushe ne gangariyar bahaushe ya yi digiri akan famasi amma wai ya zo ya kasa bayyana abin da hausawa kakannin shi da ke gindin rimi suna zaune suna cin rogo ya kasa musu bayani da irin hausar da za su fahimta wannan matsala ce jama'a ba ci gaba ba ne ma'ana wai kai dan boko ne ka je ka yi karatun physics ko chemistry ko engineering ya kamata a ce za a kira ka wurin sakarkarun hausawa ka zo kai musu lacca akan wannan fagen naka su yi wa abin kyakkyawar fahimta ba gwaninta ba ne wai ka ce wai sai dai ba za ka iya da hausa ba me amfanin hausa ta ka kenan mu fa abin da muke so jama'a wannan turanci nan gaba so muke a aje shi gefe guda gaba daya injiniyoyi so muke su koma su je injiniyarin din su tun daga farko har karshe su bi su rubuce mana shi da hausa yarabawa da yarabanci inyamurai da inyamuranci nufawa da nufanci wannan yana daga cikin revolution a cikin ilimi ba don komi ba saboda a samar da sauƙi ga 'yan baya mu a harkar kwamfuta dai kan mun yi nisa in fact mun gama kashe saba'in bisa ɗari na daga duk wata kalma mustalahun alaiha wata technical kalma ta kwamfuta kashe saba'in bisa ɗari in fact yanzu ma mun kusa fitar da kamus na kwamfuta da hausa wanda zai zama complete reference to haka ake so ku kuma likitoci ku je ku yi saboda nan gaba so muke mu zo mu fara karantar da 'ya'yanmu da hausa don zai fi musu sauƙin fahimta yara za ka je yanzu ka gani suna koyan chemistry me yasa ba sa fahimta saboda da turanci ne sai ka kwana bakwai kana faɗin sunan lemun tsami a cikin chemistry ba su san lemun tsami kake nufi ba ran da kace lemun tsami sai kowa ya gane ran da kace kanwa sai kowa ya gane amma tun da kake musu kwatance ba su gane ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a dole ne sai an samar da ire-iren waɗannan abubuwan abin da ƙasar indiya suka yi kenan abin da kuma china suka yi kenan yanzu dai kowa ya ga china ta cika duniya ko to ba najeriya ba har saudi arabia har america din in ka je akwai made in china abin da kuma mutanen china suka yi wa kansu kenan kawai suka je suka koyi ilimin sai suka zo suka juya shi da yaransu to amma yanzu sai ka je ka koyi turanci wani abin kana nan ka san shi amma sai a ce yi bayanin shi da hausarka ko da yarenka sai ka kasa ko kun fahimta jama'a yanzu duk yaran da ka zaunar zaka karantar da su kwamfuta cikin kwana bakwai za su iya in fa da hausa ne amma da turanci ne fato ba sa jin turancin lacca na je zan yi musu ɗalibai ne masu yin digiri a kan harkar kwamfuta fa ashe ina ta hayaniya ne wai ba sa jin abin da nake cewa sai da aka zo na je hoton baya sai suka rikice sai ne magana da hausa sai suka ce ai ba sa ji ma'ana duk magana da nake ni kadai nake ta yin abata ba sa ji na ce to laccocin ku da ake muku suka ce ba sa ji shine a lokacin na rubuta gwamnan jihar ina ba da shawara akan ya ba da muhimmanci game da basic education tunda dole sai an yi da turancin to yaran a fara koya musu turanci su dahu da turancin suna ƙanana to Allah da ya taimake mu jama'a abin da ya kai ni duk yin wannan bayanin shine inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa iza kabbara idan liman ya kabbara fa kabbiru kuma sai ku kabbara wannan riwayar bukhari kenan a cikin riwayar wannan hadisi da abu dauda ya ruwaito da ibnu majah sai annabi ya ce fala tukabbiru hatta yukabbira al-imamu kar ku kabbara sai liman yayi wa idza raka'a farka'u idan liman ya ruku'u sai ku yi ko wa idza sajada fasjudu idan liman ya sujuda sai ku yi sai ce wa in salla qa'iman idan liman yana sallah a tsaye fa sallu qiyaman kuma sai ku zama sallar ku a tsaye to wannan hadisin jama'a ya zo da mas'aloli waɗanda sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu dan tattauna su idan liman bai da lafiya ba zai iya yin sallah ba sai a zaune yaya ya kamata mu bi shi sallah wannan hadisin gashi abin da yake cewa wa in salla qa'im wa in salla qa'iman fa sallu qiyaman to lafazin Abu Dawud sai ya ce wa idza salla jalisan